الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da tara ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na wato fatahu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiyya littafi ne wallafar doktor ko kuma professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta mas'ala ta biyu ta'zimuhu lil ilm inda imamu malik aka ba mu tarihinsa game da yadda yake girmama ilimi girmama alkur'ani girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lalle imamu malik ya kasance wato yana gir tsananin girmamawa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ne mai tsananin bin umarnin alkur'ani da sunna mun ji maganganun malamai akan haka kamar maganar khalid ibn nizar al-aidi ya ce ni dai ban taɓa ganin wani mutum ba da ya fi jawuwa zuwa ga littafin Allah sama da Anas ɗan Malik. Haka Ibn Wahab yake cewa da ‘yar uwar Anas ɗan Malik, wato yake tambayar ‘yar uwar Malik Ibn Anas, yake ce masa kana shugulu wato ma kana shugulu malik ibn anas fi baiti ta ce abinda imam malik ya fi shagaltuwa da shi a cikin gida shine al-mushaf wa tilawa game da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yahya bin bukair ya ce imamu malik idan aka bujiro masa muwaɗa to sai ya shirya sai ya sanya tufafi ya naɗa rawani ya wato sun kuyar da kansa ƙasa baya yin kaki ko wani gyaran murya ba kuma ya wasa da wani abu na gemunsa har sai ya gama karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Ismail ibn Abi Uwais shi ma yake cewa Imam Malik ya kasance idan zai yi karatun hadisi yana yin alwala ya zauna a tsakiyar shimfiɗa ya taje gemunsa ya zauna yadda ya kamata cikin natsuwa da kwarjini sannan ya fara karantar da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan haka sai ya ce ina so in girmama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce imam malik ya tsani a tare shi akan hanya a mai tambaya akan hadithi bai san a tsare bai wato baya san zantar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akan titi ko kuma yana tsaye ko kuma yana halin gaggawa yana cewa ina so a fahimci abin da nake zantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai muka ci gaba da karanta abin da ya shafi girmama ilimi girmama littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da imam malik kai mas'ala ta biyu yanda imam malik yake lazumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin kirdadan abin da ya inganta daga sunna ibn hibban ya yi magana akan haka haka ibn mahadi haka al'imam ahmad haka hamad ibn salama haka ainihin wato imam al'auza'i ibn mahadi da imam nasa'i dukkaninsu sun yi magana har ma yake cewa wa ma ahadun indi imam nasa'i yake cewa a ibn mubarak a imam nasa'i afwan imamun nasa'i yake cewa amintattun Allah akan ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sahabbai bayan tabi'ai sune wayannan manyan bayan Allah akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj akwai Imam Malik ibn Anas akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan sai yake cewa sai dai shi Imam al-Thawri wato imam ne sai dai annahu yarwi an du'afa sai dai shi yakan yi ruwaya daga ad-du'afa masu rauni haka ibn al-mubarak yana daga cikin manya a zamaninsa sai dai shi ma yakan yi ruwaya daga abdu'afa da haka imamu nasa'i yake cewa ni a wajena bayan tabi'ai babu wanda ya fi zama maɗaukaki shine ambala ai wa ma ahadun indi ba'da tabi'ina ambala ai ashrafa babu wanda ya fi matsayi da daraja da ɗaukaka min malik bin anas sama da malik bin anas an gane ko to wannan dai duk mun karanta satin da ya gabata sannan mun shiga al-mabhathu thani mazhabar imam malik da kuma usul dinta mun karanta al-matlab al-awwal an-nawat al-ula li madhhab malik wato a wannan gabar mun karanta almajiran imam malik da mabiyansa da waɗanda suka yada mazhabarsa wayannan ba za su kirgu ba saboda yawa wa zalika li awamil muta'addida wannan ko ya faru saboda abubuwa da dama daga ciki saboda kasantuwar imam malik yana cikin garin madina wanda nan ce makomar ilimi da addini sannan ainihin wato abu na biyu imam malik a da kuma ainihin yadda ma'abota ilimi da masu neman ilimi a kowane wuri cikin duniya sukan yi ƙoƙari su ga cewa sun dangana da garin madina haka kuma limancinsa ko kuma ka ce imamatuhu jagorancinsa addini wa hibzuhu da haddasa wa situhu sit shine fice da yanda imam malik yayi fice wa shuhuratu da shuhurarsa wa thiqatuhu wa dabduhu da amincinsa da kuma haddasa wa jam'uhu bainal fiqhi wal hadith sannan gashi ya hada tsakanin fiqhu da hadisi wannan yana daga cikin abin da yasa mazhabarsa ta samu wannan karkuwa banda abin da Allah ta'ala ya bashi na baiwa na karbuwarsa a cikin zukatan mutane to daga cikin fitattun ɗalibansa mun fara magana akan mutum na farko shine Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani wanda sahibu Abi Hanifa ne ɗaya daga cikin marwaitan muwatta daga Malik wanda ya rasu a shekara ta 189 bayan hijira an haifi ainihin wato Muhammad ibn al-Hasan shaibani a shekara ta 132 ya kuma tashi a garin Kufa duk da cewa ya tashi daga Kufa ya koma Baghdad wadda ita ce ainihin wato asimatu daula ma'ana kamar ka ce ita ce babban birnin ainihin wato garin ainihin wato Kufa wa ma'aqil ilm kuma nan ne kamar ainihin wato ma'aqil mafaka ta ilimi makomar ilimi a wannan lokaci yana daga cikin masu hazaƙa kwarai da gaske kuma gashi mutum ne mai fasaha masani ne game da littafin Allah ya rasu a garin rai a shekara ta 189 a fi wato a rana ɗaya suka rasu da shi da alkisa'i mai arabiya har ma ake cewa an binne ainihin arabiya da fiƙiho a rana guda ala haddi ta'birin rashid ko a nan muka tsaya alal mu'allif rahimahullahu ta'ala أبو محمد عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي المصري راوي الموطأ الكبير daga cikin jigajigai na almajirai na imam malik banda muhammad ibn al-hassan shaibani akwai abu muhammad alkunyarsa kenan amma sunansa abdullahi bin wahab ibn muslim al-qurashi al-misri wanda ɗaya ne daga cikin maruwaita na muwatsa alkabir ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in da bakwai bayan hijira wasafahu ahmadu bin hambalin bi annahu alimun kamar yadda na gaya mana satin da ya wuce malami shi ya san malami gama gari cikin mutane ba suna za su ce ai wani malami ba ne imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a wasafahu ya sufanta ibn wahab bi annahu alimun kaga imamu ahmad malami ne yace kuma abdullahi bin wahab malami ne shi yasa malami shi yasa malami ya sufanta shi da cewa malami ne salihun mutumin kirki faqihun kuma gashi faqihi kathirul ilmi mai tarin ilimi sahihul hadith mai ingancin hadisi thiqatun thiqa ne saduqun mai gaskiya wadamat suhbatuhu li malikin zamanan dawilan ya dau lokaci ko zamani mai tsawo yana tare da imam malik an gane ko abdullahi bin wahab an ce yana daga cikin almajiran da sun jima kwarai da gaske da imam malik wa kana lahu inda shaykhihi malikun jalalatun ajiba wato ya kasance abdullahi bin wahab yana da wani girma mai ban mamaki a wajen malaminsa wato imamu malik shi kansa yana ganin girman abdullahi bin wahab har ma ana mamakin irin ganin girman da imam malik yake wa ainihin wato Abdullahi bin Wahab hatta kana yusammihi faqihu Misra Imam Malik ne da kansa yake kiran ɗalibin nasa Abdullahi bin Wahab da cewa faqihu Misra yace in kana neman faqihi a ƙasar Misra Abdullahi bin Wahab ne ka duba Ad-Dibajul Mazhab shafi na 132 ka kuma duba Wabnu Khallikan wato Khallik ibnu Khallikan ka taba jin sunansa ko ibn khallikan wato a mujalladinsa na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyu shi ma ainihin wato ya faɗi a irin wannan makamanciyar wannan magana na uku abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-utaqi al-misri wanda ya rasu shekara ta 198 tafaqaha alal imami ala alal imami malik shi ma yayi karatu a gaban imam malik abdurrahman ibn al-qasim wa sahibahu ya kuma zauna tare da imam malik muddatan dawilatan zamani mai tsawo to na daga cikin almajirai wanda za a ce suna kusa da malami wanda suka dade tare da shi wanda sun dau shekaru tare shine ma'ana muddatan dawila tasilu ila 20 sana an ce za su kai kamar shekara 20 shekara 20 mutum yana tare da imam malik ai kai kasan ya sha karatu to abdurrahman ibn al-qasim an ce ya lazimci imamu malik kimanin shekara 20 wa huwa sahibu kitabi al-mudawwana shine dai mai littafin nan fitacce a malikiya da ake kira al-mudawwana allazi huwa ajallu kutubil malikiya wanda shine mafi girman littafai a mazhaban malikiya ba'adal muwatta in ka cire muwatta banda muwatta ta imam malik to sai mu dawwana wa yuqalu ana cewa innal imama malikan lalle imamu malik wasafahu wasafahu ya sufanta abdurrahman ibn al-qasim faqala yake cewa mithluhu kamathali jarabin mamlu'atin miskan ya ce kuna so ku gane misalin abdurrahman ibn al-qasim ya ce kamar kwalbar turare ce da ta cika da turare ma'ana matsaluhu ka matsali jarabin kamar wata kwalba ce mamlu'atin miskan da ta cika da turare wato haka yake a ilimi ka duba addibajul mazhab shafi na 146 wa wasafuhu malamai sun sufanta Abdurrahman ibn al-Qasim bi annahu a'lamun nas bi mazhabi Malik an ce kaf ba wanda ya kai shi sanin mazhabar Imam Malik shi yafi kowa cikin malaman sanin mazhabar Imam Malik wa amanuhum alaihi kuma shi yafi zama amintacce alaihi akan mazhaban Malik ka koma ka duba al-madkhal li dirasati al-fiqh al-islami na الدكتور Muhammad Yusuf Musa طبعة الطبعة الثانية بقو نبي دار الفكر العربي القاهرة wanda shekara ta 1380 hijiriya wadda ta yi daidai da shekara ta 1961 miladiya a shafi na 161 malami na hudu cikin almajirai kuma wato wato ji- wato waɗanda suke jigo a mazhaban malikiya akwai abu sa'id abdurrahman ibn mahdi ibn hassan ibn abdurrahman al-ambari al-basri wanda ya rasu shekara ta 198 na biyar abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-matsalabi al-qurashi al-imam na biyar ɗinsu shine abu idrisa wato mu- a, abu abdullah muhammad ibn idris al-shafi'i imamun shafi'i kenan wanda ya rasu a shekara ta 204 bayan hijira wulida an haifi imamun shafi'i fi gazza a cikin garin gazza an gane ko gaza yanzu da ake cewa gaza ko cikin Filistin. imamu shafi haifaffen gaza ne min biladi sham a wannan lokacin suna wato gaza tana daga cikin garuruwan sham a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira wa huwa amu wa fatil imam abi hanifa kuma a wannan shekarar imamu abu hanifa shi kuma ya rasu shekarar da imamu abu hanifa ta nu'man bin thabit ya bar duniya a wannan shekarar shi kuma imamu shafi'i ya duro shi kuma wannan shekarar ya zo duniya wa humila ba'da al-fitam bayan an yaye Imam Shafi'i an dauke shi ila Makkah zuwa Makka fana sha'abi ha sai ya taso a can amma an haife shi a Gaza amma tun yana bayan an yaye shi sai kuma aka dauko shi daga Gaza sai aka kawo shi garin Makka anan ya tashi wa hafizal qur'ana mubakkiran ya haddace al-qur'ani da yarinta tun yana yaro ya haddace al-qur'ani sun ma'ana bin luga sannan ya damu kwarai ya kula game da abin da ya shafi luga ta larabci wa shi'ir da waka wa ayyamil arab da kuma adabin larabci wato adabin larabawa da ranakun larabawa fabara a fiha kulluha ya kuma kware a cikin waɗannan fannonin gabaki ɗayansu sun maɗalabar haditha sannan ya nemi ilimin hadithi wal fiqiha da fiqihu fa balaga minhu gaya su ma sai da ya kai sun waura ta kuri a nan ma'ana sai da ya kai makura kabala an yi jawizal 20 duk bai- bai wuce shekara ashirin ba min umrihi daga rayuwarsa duk wannan karatun da hadda alkur'anin da kwarewa a larabcin da waƙe-waƙe da adab adabul arabi da hadisin da fiqh duk bai wuce shekara ashirin ba wa qad sami'a al-muwatta ya ji muwatta min malik daga imam malik wa rahala ila baghdad marratayn yayi tafiye-tafiye zuwa garin baghdad har sau biyu wa aqama biha sanatayn ya kuma zauna a garin baghdad tsawon shekara biyu wa akhadha an muhammad bin al-hasan ya kuma yi karatu a hannun muhammad ibn al-hasan ash-shaybani wanda mu karanta shi a can na farko cikin almajiran imam malik wa yu'addu ash-shafi'i imaman fil fiqh wal hadith daka ana lissafa imam ash-shafi'i a matsayin jagora a cikin fikihu kuma jagora a cikin hadisi limami ne a fikihu kuma limami ne a hadisi ka koma ka duba tazkiratul huffaz mujalladi na ɗaya shafi na 32 na 33 malami na shida ashhabu ashhabu bin abdul aziz bin dawud bin ibrahim al-qaisi al-amiri thumma al-ja'di al-misri wannan babban malami ashab ashabu ko ibn abdul aziz ibn dawud ibn ibrahim al-qaisi al-amiri thumma al-ja'di al-misri an ya rasu a shekara ta 204 akhadha al-fiqh an malik shi ma ashab yayi karatu ya karbi wato fiqhu a wajen imam malik wa ulama'il madina da kuma sauran malaman madina wata faqaha bi misra ya kuma yi karatun fiqhu a garin misra aidan wa afada biha ya kuma fa'idantu biha a nan misra din hattan ta had ilaihi ri'asatu biha har sai da shugabanci na ilimi ya tike zuwa ga ashab a garin misra ba'ada ibn al-qasim bayan abdurrahman ibn al-qasim an gane ko in ka ɗauke abdurrahman bin al-qasim sai da ashab ya zama a turati a cikin garin misra abin da ya shafi ilimi zakarahu shafi'i imam shafi'i ya ambace shi faqala yace ma ra'aitu afqaha minhu ya'ani bi misra imam shafi ya ce ni dai a cikin garin misra ban ga wanda ya kai ashab fiqhu da ilimi ba ban ga wanda ya kai shi ilimi ba wasu ila anhu sahnun an tambayi sahnun game da ashab wa an ibn al-qasim da kuma ibn al-qasim aka ce me zaka ce game da ashab da kuma muhammad ibn al-qasim faqal sai sahnun sahnun sai ce kana kaga wayannan malaman guda biyu kafara sai rihan kafara sai rihanun wannan wani karin magana ne ko kuma wata magana ce ake cewa wato kafara sai rihan fara sai rihan wato ana buga misali ne linniddaini almutasawiyaini fisibaki almutaadilaini wai ana buga misali ne ga abubuwan da suka zama kishiyoyi guda biyu sannan suna tafiya kunnan doki a tsere wato mutanen da suke tafiya kunnan doki shine kafara sai rihan ma'ana mutasawiyani fil jiddi ahaduhuma alal akhar aw al fadl kai mutasawiyani fil jiddi aw al fadl la yafuqu ahaduhuma alal akhar ba wanda yafi wani shi ake kira da farasai rihani suna tafiya kunnan da aka tambaye su hanoni me za ka ce game da abdurrahman ibn al-qasim da shi da ashab sai ce a wa'annan aikun nan doki suke tafiya sun kasance haka suke tafiya a guji amma wani ya kasa tsere wa wani a ilimi shine kafara sai rihan wa huwa sahibul mudawwana shine kuma mai wanda ya rubuta mudawwana shi abdurrahman ibn al-qasim kenan allati khalafa fi julliha ara ibn al-qasim kai shi ashab din wa huwa sahibul mudawwana shine ainihin wato wanda ya rubuta littafin mudawwana allati khalafa fi julliha ara abnul qasim fil asadiyya wanda ya saba wa dewa cikin ra'ayoyin ibn al-qasim a cikin littafin al-asadiyya al-asadiyya na bakwai abu marwan abdulmalik ibn abdulaziz bin abdullahi bin abi salamat al-majishun al-madani karajin ibn al-majishun duk suna cikin manyan malaman malikiya abu amr abu marwan kai abdulmalik ibn abdulaziz ibn abdullah ibn abi salamat al-majishuni al-madani ya rasu shekara ta 212 kana muftil madinatan nabawiyya ya kasance shine babban mufti mai bada fatawa a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi a zamaninsa wa huwa yanhadiru min baiti ilmin ma'rufun biha kuma wato wa huwa shi ibn al-majishun ko marwan ibn abdul malik wato ya kasance yanhadiru yana dangantuwa min baiti ilmin ma'ruf ma'rufin biha wato yana nasabtuwa da dangantuwa zuwa ga gidan ilimi kuma wato sananne wato dan gidan ilimi ne dama ya taso daga gidan malamai ka duba um, wancan na to wancan kafara sai rihan ka duba wancan tarihin maganar maganar sahanun ka duba ta cikin addibajul mazhab shafi na 99 shi kuma wannan magana da muka karanta yanzu ta almajishun ka duba wafayatul ayan mujalladi na 1 shafi na 406 na takwas alqadi abu abdullah asad ibn al-furat ibn sinan al-harrani ثم المغربي المجاهد ya rasu shekara ta 213 asluhu min naisabur asalinsa ɗan garin naisabur ne naisabur garin imam muslim kenan wa kana amirul jaysh allazi gaza saqaliya wato ya kasance shine shugaban rundunan nan da suka yaƙi wato allazi gaza saqaliya wanda suka yaƙi saqaliya suka yaƙin saqaliya wato wata ma'araka ce wadda ta faru ana ganin min ma'arikil harbil alamiya athaniya wato yana da wani yaƙi ne daga cikin yaƙe-yaƙen duniya yaƙin duniya na biyu wanda aka yi tun 1943 1943 an gane ko to shi ainihin wato mujahidi ne gashi malami kuma gashi mujahid ana ganin shine ya zama jagoran rundunar musulmi wanda suka yi yakin sakaliya thumma wa thamma jada bi nafsi kuma a can yayi shahada a can ya rasu wato tuwafiya fa tuwafiya shahidan insha Allah ya rasu yayi mutuwar shahada insha Allah wa kana qad sami'a min malikin al-muwatta ya ji muwatta daga imam malik kai tsaye thumma sara ila al-iraq sannan kuma ya tafi zuwa iraki falaki a ashabu abi hanifa a can ya haɗu da almajiran imamu abu hanifa wa akhadha anhum su ma yayi karatu a wajen su wa anhu akhadha abu yusuf almuwatta a hannunsa abu yusuf sahibu abi hanifa kenan a hannun ainihin wato a hannun alqadi abu abdullahi asad bin al-furat shi kuma abu yusuf ya ji muwadda ta imam malik ka duba almasdar nafsu wato wafayatul a'yan shafi na 98 malami na tara shine abu muhammad abdullah ibn abdul hakam ibn a'yan ibn layth al-misri ya rasu shekara ta 214 sami'a min malikin al-muwatta shi ma ya ji muwatta daga imam malik wa yu'addu ana lissafa shi a alamu ashabi malik cewa shine mafi ilimi cikin almajiran imam malik bi mukhtalafi aqwalihi game da saba wato mabambantan zantutukan imam malik in kana neman wanda yafi kowa sanin mukhtalafi aqwali malik to ana ganin ainihin wato abdullah ibn abdul hakam ne wa kana za jahil kuma mutum ne mai alfarma wa malin ga kudi azimin kuma mutum ne mai girma nazala alaihi shafi'i imamu shafi'i ya taba sauka a wajensa lamma ja ila misra lokacin da ya zo zuwa ya zo misra wa sara sadiqahu ya zama abokinsa wa akhadha anhu ilman kathiran kuma ya karbi ilimi mai yawa mai tarin yawa a hannunsa kataba kutubahu li nafsihi ya rubuta littattafansa da kansa wa libnihi muhammad da kuma ɗansa muhammad ka duba shazaratu zahab mujalladi na biyu shafi na talatin da da hudu wal masdar sabiq da kuma wancan masdarin da littafin da ya gabata wa fayatul ayan kenan na goma abu abdullah asbagi bin al-faraj ibn sa'id bin nafi'in al-umawi maulahum al-misri wannan shi ma ana kiransa asbagu abu abdullah sunansa amma sunansa asbagu bin al-faraj almisri ya rasu a shekara ta 225 tafaqaha bi ashabi malik shi kuma yayi karatu a wajen almajiran imam malik ibn al-qasim wa ibn wahab wa ashab wayannan dai yayi karatu a hannunsu wa sara alaman fi fiqhi madhhab shi ma sai da ya zama wani alami wani tuta yayi fice a fiqhun mazhaban malikiya wa qila innahu min a'lamin nasi ana ganin ma shine mafi sanin mutane bi masailil imam malik game da mas'aloli da tambayoyin imam malik qala ibn al-majishun ibn al-majishun yake cewa lam takharraj misrun misra bata fitar da mislahu irin ainihin wato asbag ibn al-farj ba fil fiqh inda abin da ya shafi fiqh ne ana ganin garin misra bata taba fitar da wani malami irinsa ba ka duba al-masdar sabiq wancan shadaratu dhahab shafi na 97 Abu Sa'id na sha ɗaya shine Abu Sa'id Abdussalam Sahanun ibn Sa'id ibn Habib At-Tannuhi wanda ya rasu shekara ta 240 tafaqqaha awwalan bil qayrawan min a'mali Tunis yana daga cikin waɗanda aka tura wato su jagoranci garin Tunis da aka yayi karatunsa a farko a Qayrawan ثم ارتحل ila misra sannan ya tashi kuma zuwa garin misra wal madina da kuma garin madina walaqiya fiha al ulama ya hadu da malamai a garin madina wa akhadha anhum kuma yayi karatu a wajen su wa kana hafizan lil ilmi ya kasance mai kiyaye ilimi hatta ka anna al ilma fi sadrihi kai ka ce ilimi a kirjin sahanun suratu min al qur'an ka rantse da Allah wata sura ce daga cikin al qur'ani yanda yake haddace ilimi kai ka ce wata sura ce a cikin alkur'ani yanda ma'ana yake haddace surorin alkur'ani haka yake haddace ilimi walam yakun bainahu wa baina malik afqaha min ana ganin babu wani tsakaninsa da imam malik wato babu wani wanda ya zama mafi mafi ilimi minhu fiye da shi sahanun tsakanin wato tsakaninsa da Malik ma'ana lam yakun bainahu wa baina Malik tsakaninsa da Imam Malik babu wanda ya kai shi wato ainihin wato ilimi alama zukira bisa ga abin da aka ambata wa huwa sahibul mudawwana shi ma yana da mudawwana allati hiya mu'tamadul malikiya wanda ita ce madogarar mazhaban malikiya wannan ainihin almudawwana din an gane ko kaga yana da mudawwana sannan Abdulrahman ibn al-Qasim shi ma an ce yana da wato yayi mudawwana ko ka koma addibajul mazhab shafi na 161 zuwa 162 al-matlabu ath-thani duk wanda zai yi kurin malikiya to waɗannan su ne malikiya sai ka ji mutum yana ta kumbar baki bai ma san su ba kila bai taba jin sunansu ba ko bai ma san tarihinsu ba akalla an baka kai ma da kake ganin amunan malikawa ne to ga malikiya yau banda imam malik kaji waɗannan su ne dakka a cikin malikiya kila kuma an ce to wa'in littattafai ne manya-manyan littattafan malikiya shi ma kila ka ce a halari ishimawi almatlabu thani abinda muke nema na biyu kutubul mazhab littattafan da aka rubuta wannan mazhabi mazhaba ta malikiya a cikinsu allafal imamu malik rahimahullahu mu'allafatin imam malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala da kansa ya wallafa littattafai wa allafa talamizuhu kadhalik haka almajiransa ɗalibansa su ma sun yi rubuce-rubuce kamar haka wa min abrazil kutubi wal muallafati alal madhhabil malikiyya fitattun littattafai da aka wallafa wato a mazhaban malikiya ga wasu daga ciki mayali al muwatta'u lil imam malik wa shuruhuhu akwai muwadda ta imam malik sannan wannan littafi na muwatsa an yi mata sharhi ibn abdulbar ya yi sharhi ha guda biyu akwai at-tamhid at-tamhid shi ina da shi mujalladi goma ne an gane ko mujalladi goma ne at-tamhid sannan walistidkar akwai alistidkar libna li abi umar yusuf ibn abdulbar na ainihin wato abi umar ibn wato yusuf ibn abdulbar an-namari wanda ya rasu shekara ta 463 ya yi wa wannan littafi na muwatsa ainihin wato sharhi ga shuruh din nan guda biyu akwai at-tamhid akwai al-istidkar kutubu sama'at ibn al-qasim min malik sai kuma wasu littafai na sama'at ibn al-qasim abubuwan da ibn al-qasim ya jiyo min malik daga imam malik wa taqaw fi 20 kitaban ana ganin su kuma za su kai littafai kaba guda 20 wal masailu akwai kuma littafin da aka rubuta mas'aloli fi buyu'il ajal game da cinikin ajali cinikin bashi zuwa wani lokaci lahu shi ma dai na ibn al-qasim din ne aidan wal asadiya akwai littafin al asadiya li asad ibn al-furad shi kuma asad ibn al-furad shine ya wallafa shi wato wanda ya rasu shekara ta 213 hijriya الكتاب الذي جمع أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك وأن للتافي دي يتتري مفي يوم أبن ابن القاسم يجي دق إمام مالك وكتب عبد الله بن وهب أقول لستفنكم عبد الله بن وهب وأن دي رسوشي كرة تتريد تسعين دا بقوي وأهمها مهمي دق تكي سماعاته من الإمام مالك wato sama'a littafan da ya rubuta game da abubuwan da ya ji na sama'a sama'a ya ji jiyo daga imam malik fi talatin kitaban ana ganin sun kai littafai guda talatin wal jami'ul kabir da kuma al jami'ul kabir wa kutubu ashabu bin abdul aziz sai kuma littafan ashabu wanda ya rasu shekara ta 204 wa ahammuha muhimmai daga ciki sama'atuhu min al imam malik fi 20 kitaban shi ma cikin littafi 20 wal mudawwanatu akwai kuma littafin sa mudawwana allati khalafa fi julliha ara abun al-qasim fil asadiyya wanda a cikin wannan littafin al-mudawwana ya saba wa dewa daga cikin ra'ayoyin Abdurrahman ibn al-Qasim a cikin littafin sa al-asadiyya wa mukhtasaratu Abdullah ibn al-Hakam akwai kuma mukhtasarat mukhtasar mukhtasar takaitattu su kuma na Abdullah ibn al-Hakam wanda ya rasu shekara ta 214 wa hiya al-mukhtasarul kabir akwai al-mukhtasarul kabir dammanahu sama'atu an ashhab wanda ya kunshi sama'a abubuwan da ya ji daga ashhab fi thamaniyata ashara alfi mas'ala wato a cikinsa akwai mas'aloli mas'aloli dubu goma sha takwas wal muktasarul awsat wannan littafi ne guda ɗaya shine al muktasarul kabir din to akwai kuma al muktasarul awsat wa fihi shi kuma a cikin muktasarul awsat akwai arba'atu alafi mas'ala mas'aloli dubu hudu shi kuma a ciki wal muktasarul sagir akwai kuma muktasar karamin kassarahu ala ilmi malikin fil muwatta shi ya takaita shi ne akan irin ilimin imamu malik a cikin muwatta wa kitabu isa ibnu dinar ibnu waqidin al-qurtubi akwai kuma littafin i wato isa ibn dinar wanda ya rasu shekara ta 212 al-hidaya ko al-hadiyya fi asharati ajza a cikin juz'i goma shi kuma wa yuqalu innahu min ajma'i kutubil madhhab maliki ana ganin wannan shine ana cewa shine mafi wato tattarewa daga cikin littafan mazhaban malikiya lil ma'anil fiqhiyya ga abin da ya shafi ma'anoni na fiqh to ba littafin da ya tattare mazhaban malikiya sama da ainihin wato littafin Isa ibn Dinar ka duba tartibul madarik mujalladi na hudu shafi na ɗari da tara da addibajul mazhab na ainihin wato mujalladi na biyu shafi na hamsin da biyu wa kutubu asbag ibn al-farj akwai kuma littafan asbag ibn al-farj wanda ya rasu shekara ta 225 wahiya sune al-usul akwai al-usul fi asharati ajza juz'i goma ne wa sama'uhu min ibn al-qasim sai kuma sama'a dinsa daga ibn al-qasim wal mazari'a wa adabil wal muzara'a wa adabul qada wa adabu siyam wa tafsiru garibul muwatta wayannan duk littafai ne wayanda ainihin wato banda al-usul akwai al-muzara'a akwai adabul qada akwai adabu siyam akwai tafsiru garibul muwatta wannan duk littafai ne na asbagu ibn al-farj duk kuma littafai ne na malikiya wa kutuba abdul malik ibn habib as-sulami sai littafan abdul malik ibn habib as-sulami wanda ya rasu shekara ta 238 wa ahammuha muhimmai daga ciki alwadihatu fi sunani wal fiqh wal fara'id wal jami'u fi manasikin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsirul muwatta shi ma ibnu ibnu habib as-sulami ya rubuta littafai muhimmai daga ciki shine akwai alwadiha a fi sunani wal fiqh akwai alfara'id akwai aljami'u fi manasikin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai tafsirul muwatta wal mudawwana akwai littafin mudawwana li sahnun na sahnun wanda ya rasu shekara ta 240 dammanaha ijabatu malik amsoshin imam malik wannan littafin ya kunsa wa ara wa ara ibn al-qasim da ra'ayoyin ibn al-qasim wa qiyasatuhu da qiyasi na ibn al-qasim wa ziyadatuhu da ƙare-ƙarensa wa tahdhibuhu huwa wa tansiquhu wa idafatuhu da kuma yanda ya tace da tsarawa da kuma ƙare-ƙare da yayi fa dammanat baina daffataiha 36 alf mas'ala an ce tsakanin bango na farko zuwa bangon ƙarshe tsakankaninsu kana iya samun mas'ala mas'ala talatina alf mas'ala dubu talatin da shida ila janibil ahadith wal athar zuwa ga gefen abin da ya shafi hadisai da maganganun magabata wa hadhihi al mudawwana wannan ita ce al mudawwana al mashhura al mutadawil al mutadawila bainal malikiyya in ka ji ana mudawwana mudawwana to wannan ita ce wato mashahura ita ce fitacciyar mudawwana ta sahanun an gane ko ai mun ji wane yana da mudawwana wane ya rubuta amma fitacciya ita ce ta sahanun wadda ita ce ta shahara kuma ita ce wadda take yawo tsakanin malikawa ka duba wancan masdar as-sabiq wato ad-dibajul madhhab mujalladi na biyu shafi na 28 والمستخرجة من الأسماء من الأسماء وتسمعة وتسمى الأتبية akwai al-mustakharajatu min al-asmi'ati wa tusamma kuma akan kira ana kiran wannan littafin al-utbiya na wato li Muhammad ibn Ahmad al-utbi shi ma wannan wani littafi ne na malikiya na Muhammad ibn Ahmad al-utbi wanda ya rasu shekara ta 255 جمعها من سماعات أئمة المذهب السابقين كابن القاسم وأشهب وأسبق وإيسى بن دينار وغيرهم شيكم وانا مالمون الأتبي واتو محمد ابن أحمد الأتبي يكو كارن تتر أبو بوانا سماعة واتو فتوي دا مغنغنن واتو jagororin mazhaban malikiya waɗanda suka gabata kaman ibn al-qasim kaman ashab kaman asbag kaman isa ibn dinar da wasunsu ka koma dirasatun fi masadir al-fiqh al-malikiyya maliki tarjamatu Dr. Sa'id Hubairi shafi na 118 wa kutubu Muhammad ibn Sahnun akwai kuma littafan Muhammad ibn Sahnun wanda ya rasu shekara ta 256 wa min ahammiha muhimmansu su kuma al-jami'u fi fi fununil ilmi wal fiqh الجامع في فنون العلم والفقه والكبير في السير والتاريخ والقضاء والفقه وفنون العلم والجوابات في الرد على الشافعي وعلى أهل العراق وإن الاتفان سوكما كاجي سونان أكوي الجامع في فنون العلم والفقه أكوي الكبير في السير والتاريخ والقضاء والفقه وفنون العلم أكوي الجوابات في الرد على الشافعي وعلى أهل العراق وأن شي محمد ابن سهلون يربوتا كدوبة دي المصدر السابق شي دراسات في مصادر الفقه المالكي شافي ندريد ستين دبيو وما بعد هذا كما أبن دبيو باين وانا شافو وكتب محمد بن إبراهيم ابن عبدوس القيرواني عبد القدوس alƙirawa ne wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin wa hammuha su ma mafi mahimmanci daga littattafan akwai almajmu'a tuwaffiya muhammad ibn ibrahim ya rasu qabla itmamihi kafin ya ƙarasa wannan littafi wa sharhu masailul mudawwana sai kuma sharhin mas'aloli mas'aloli nan can littafin can na mudawwana ka duba almasdar nafsa nafsu shafi na ɗari da shida wa kutubu muhammad ibn abdullah ibn al-hakam wanda ya rasu shekara ta 268 wa ahammuha muhimmai daga ciki kitabul wasa'iq wa shurut wa raddu ala ahli iraq wa adabul qada wa ikhtisaru kutubu ashab kutubi ashab su magaltafan akwai kitabul wasa'iq wa shurut akwai ar-radd ala ahli iraq akwai adabu alkaza akwai ikhtisaru kutubi ashab wasabq warram akwai kuma littafin da ya rubuta as-sabq warramyu sunansa wal kafalatu da littafin da ya rubuta al kafala war ruju'u an shahadat wad da'awa wal bayyinat wannan duk littafai ne na shi Muhammad ibn Abdullah ibn ibn al-Hakam an gane ko ka duba cikin tartibul madarik sha'a mujalladi na hudu shafi na 159 zuwa 160 da kuma addibajul madhab mujalladi na biyu shafi na 129 wal mawaziya akwai littafi ne shi ma al mawaziya li muhammad ibn ibrahim ibn ziyad al mawaz wanda ya rasu shekara ta 269 wa huwa ajallu kutubil malikiya wannan shine mafi girma cikin littafan malikiya hatta sara umdatuhum har sai da aka wayi gari kusan madogarar su fi shimali ifriqiya a arewacin afirka fil karnin rabi'il hijiri a karni na hudu na hijira to madogarar wato wato madogara a shimalu ifriqi to ifriqiya fil karnin rabi'il hijiri shine wannan littafin almawaziya ka duba dirasatun fi masadir al-fiqh al-maliki tarjama na al-doktor Sa'id a shafi na 152 da kuma al-madkhal li dirasatil fiqh al-islami na al-ghamidi shafi na 335 wa kutubul qadi akwai kuma littafan al-qadi abi ishaq isma'ila isma'il ibn ishaq wannan shi kuma ya rasu shekara ta 282 wa min ahammiha muhimmai daga cikin littafansa akwai al-mabsut fil fiqh al-mabsut fil fiqh wa mukhtasarul mabsut wa ahkamul qur'an wal fara'id wal amwal wal maghazi wa shawahidul muwatta wa ghayruha kathir shi ba akwai waɗannan littafan muhimmai akwai al-mabsut fil fiqh akwai muktasarul mabsut akwai ahkamul qur'an akwai al-fara'id akwai al-amwal wal magazi akwai kuma shawahidul muwatta da wasu su da dama na al-qadi abi ishaq isma'il ibn wato isma'il ibn ishaq wa kutubu abi bakr muhammad ibn abdullah al-abhari sai kuma littafan da abubakar muhammad ibn abdullah al-abhari ya rubuta wanda ya rasu shekara ta 385 wahiya su ne sharhu muktasar sharhu muktasar bin abdul hakam al-kabir wa sharhu muktasar bin abdul hakam al-sagir wa maslakul jalala fi musnadin risala لأبي لابن أبي زيد القيرواني وإجماع أهل المدينة وإن سنة لتفندى a babban malami abubakar muhammad ibn abdullahi al-abahari shi ma ya rubuta ka duba tartibul madarik mujalladi na shida shafi na 184 zuwa 188 da addibajul mazhab mujalladi na biyu shafi na 163 zuwa 164 wa kitabu tafri' akwai kitabu tafri' libn al-jallab libn al-jallab Ubaidullah Ubaidillah ibn al-Husayn wanda ya rasu shekara ta 378 wa huwa min ajalli kutubil malikiya wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan littafan malikiya wa kutubi abi Muhammad bin Abdullah ibn Abi Zaid Abdurrahman an-Nafazi al-Qirawani sai kuma littafan da Abu Abdullah a abu muhammad abdullah ibn abi zaid abdurrahman annafazi alqirawani ya rubuta wanda ya rasu shekara ta 386 almulaqab wanda ake wa laqabi bi malik sagir ibn abi zaid alqirawani mai risala ana masa laqabi da malik sagir karamin imam malik wahiyar risala shine littafin sa na risala da yake hannunmu wanda muke karantawa kila wani ya ce yauwa sai yanzu na ji na ji wani littafi da na sani ko eh to kamata ya kaga duk wanda yake tinkahon maliki a ce duk yana da wayannan littafan a cikin laburaran sa kaga wannan lalle malikiyar tasa da da gaske yake yi wa hadhihi al-kutub qad ja'ala Allahu laha al-qabul fil amsar wal aqtar yace wayannan littafan duk da kaji wasu ma kila baka taba jin su baka ka dauka ba kowa ne ya san su ba eh gaskiya awam ban san su ba amma malamai ma abota ilimi suna sanar da su wayannan littafan Allah ta'ala ya sanya musu karbuwa fil amsar a cikin garuruwa da kasashe wal aqtar da yankuna daban-daban na duniya wa awwala alaiha al-malikiyatu ala marri al-usul wad-duhur kuma malikiya tana komawa kan waɗannan littattafan ne tsawon zamaninnika da lokaci duk da suke ta shuɗewa alamarril usuri wa duhur bisa shuɗewar zamaninnika da lokuta daban-daban malikiya sai ana maganar malikiya to tana komawa ne kan waɗannan manyan littattafai da kake ji ka duba tartibul madarik mujalladi na shida shafi na 216 zuwa 218 da addibajul mazhab mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya zuwa ɗari uku da saba'in da biyu to mun zo kan gaba kuma lokaci yayi ko sai mu tashi al-matlabut thalis usulul madhhab za mu ji wato usul na mazhaban malikiya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik